الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد godiya ta tabbata ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na tarjamar alƙur'ani mai girma a karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji subhanahu wa ta'ala mun kwana a ƙarƙashin aya ta goma sha shida a cikin wato sura mai albarka suratul baƙara. a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga farkon aya ta goma sha bakwai na'am bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana bayani akan abin da ya shafi munafukai ubangiji ya ce matsaluhum wato siffar su munafukai fi nifaqihim sifatuhum siffar su fi nifaqihim a cikin munafurcin su ka matsalin ladis da naran tamkar misalin wato wanda ya kunna wuta ne allazi istauqada ma'ana allazi auqada naran wannan alifun ɗin da sinun da ta ɗin nan sinun da ta wannan wato sila ne wato tamkar misalin wanda ya kunna wuta ne fi zulmatin a cikin duhu yana cikin daji ya kunna wuta kuma a lokaci ne wanda yake na tsananin sanyi falamma adaat ma haulahu yayin da wannan wuta da ya kunna ta haskaka anarat ta haska ma haulahu abin da yake dabra da shi fa'absara ya ga dukkan abin da yake kusa da shi, wastadfa'a sannan kuma ya yi maganin sanyi ya ji ɗumi, wa amina mimma ya khafuhu sannan kuma ya amuntu daga dukkan abin da yake jin tsoron shi irin ƙwarurruka na ƙasa irin su wato macizai, irin su kunamu, irin manya-manyan namomi na daji, irin su karkandam. irin su kyalkeci irin su kuraye irin su zakuna sannan kuma ya amintu daga wato abin da ya shafi abokanan adawa ba za su iya kawo mai hari ba to Allah ta'ala ce zahaballahu bi nurihim sai ubangiji tabaraka wa ta'ala ya tafiyar da hasken nasu atfahu sai ya buce wannan haske din wa jumi'a damir wato wannan damiri na binurihim wato an yi jam'insa ba a ce ba zahaballahu bi nurihi sai Ubangiji ta'ala ya tafiyar da hasken nashi, mura'atan li ma'anar lazi wato saboda kiyayewa ma'ana ta allazi. Wato a nan abinda za mu lura idan za a kunna wuta a ji gumi mutum ɗaya ne yake karta a shanar, amma kuma waɗanda suke jin wannan ɗumi ɗin wanda za su yi maganin sanyi ɗin suna da yawa za su zasu linki a wannan wuta ɗin. to idan Allah ta'ala ya tafiyar da wannan haske din kaga ba shi kadai bane wanda ya kunna za a tafiyar da hasken nashi shi kadai su duka ne zai zama to kowa ya ga duhu wa tarakahum fi zulumatin ubangiji subhanahu wa ta'ala zai bar su fi zulumatin a cikin duhwai ga duhun wato dare ga duhun girgije ga duhun iska la yubsiruna ma haulahum ba sa ganin abin da yake dabura da su mutahayyirina halin kasancewarsu suna masu ɗimuwa an ɗari'i ga barin hanya wanda take ta daidai kha'ifina halin kasancewarsu suna cike da tsoro na abokanan adawa daga namu hakanan da namomin daji da ƙwararruka na ƙasa to malam yace fa kazalika haula'i to hakanan waɗannan munafukai ɗin haka halin su yake aminu sun amuntu bi izhari kalimatul iman da bayyana kalma ta imani sun samu aminci ba za a kashe su ba ba za a ribace su ba za su amfana da amsar ganima da zakka idan musulmai suna rabawa amma fa idza matu idan suka rasu suka mutu ja'ahumul khawfu tsoro zai zo musu wala azabu da kuma azaba wanda take madawwamiya na'am summun bukmun umyun fahum la yubsirun na'am fahum la yarji'un fahum la yarji'un ubangiji subhanahu wata'ala ya ce hum su waɗannan munafikai summun sun zamanto wato kurame anil haƙi ga barin gaskiya fala yasma'unahu ba sa jin gaskiya sama a ƙabulin ji wanda yake na amsa bukumun sun zamanto bebaye hursun sun zamanto bebaye anil khairi ga barin faɗal alkhairi fala yaqulunahu ba sa faɗal alkhairi da bakunansu umyun sun zamanto makaffi an ɗariƙil huda ga barin hanya wanda take ta shirya fala ya raunahu ba sa ganin hanya wanda take ta shirya da idanuwansu fahum su la yarji'una an dalala ba sa dawowa daga cikin wannan kwari na bata da suke cikin shi na'am أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين
ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce auka sayyibin wato au matsaluhum ko kuma siffar su waɗannan munafukai a cikin munafurcinsu ka sayyibin tamkar ma'abuta girgije ne tamkar ma'abuta ruwan sama ne aika ashabi matsarin kamar ma'abuta ruwan sama ne wa asluhu sayyubun asalin sayyibin asalinsa sayyubun ne min saba ya subu ayyan zilu yana sabka kamar ma'abuta ruwan sama ne wanda yake sabka minas sama'i daga girgije ayis sahabi daga girgije fihi a cikin wannan girgije ayis sahabi a cikin wannan girgije zulumatun akwai duhwai mutakasifa wanda suke masu kabri akwai duhwai wanda suke masu kabri wa ra'adun da kuma walƙiya ita ce aradu aradu huwal malakul muwakkalu bihi waɗansu daga cikin malamai suka ce abin da ake nufi da aradu wato shine mala'ikan da ake wakilta shi da zauwa da ra'adu ita ce wannan ci da rugugudin nan wakila sautuhu waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a ra'adu ba mala'ikan bane ra'adu. muryar shi wannan muryar tashi ita ce ake ce da ita ra'adu. da Allah ya ce wa yusabbihu ra'adu bihamdihi wal mala'ikatu min khifatihi waɗansu suka ce wato ma'anar ayar wa yusabbihu dhurra'adi bihamdihi wato mala'ika wanda yake ma'abucin ra'adu yana yin tasbihi yana tsarkakewa Ubangiji ta'ala halin kasancewar shi yana mai cuɗanyawa da yabon Ubangijin shi. Wal mala'ikatu min khifati wa bar'un da kuma walƙiya shi ne lam'anu sauɗihi wato waiƙawar kirhon wannan mala'ika allazi yasjuruhu bihi wanda yake tsawatar da wannan girgije da wannan da wannan kirho nashi to wannan bark din wannan kirho ne na mala'ika wanda yake tsawatar da girgijen da shi yaj'aluna asabi'ahum ay ashabu sayyib ma'abuta wannan girgije ma'abuta wannan ruwa na sama yaj'aluna asabi'ahum suna sanya kawunan yatsotsinsu ay anamilahum suna sanya kawunan yatsotsinsu fi azanihim a cikin kunnayensu min ajilis sawa'iki saboda kada su ji wannan tsawar ta mala'ika shiddati sautin ra'ad shiddati sautin ra'ad wato tsananin ƙaran wannan ra'adu li'alla ya sama uha saboda kada su ji wannan ƙaran hadar mauti khawfal mauti saboda tsoron mutuwa min sama'iha daga saurarenta. malam ya ce to kazalika ha'ula'i to haka nan waɗannan munafukai ɗin ina idza nazala alqur'anu idza nazala alqur'anu idan wani kaso na alqur'ani ya sauka wa fihi zikrul kufri wanda a cikin wannan kaso na alqur'ani da ya sauka akwai ambatan kafirci almushabbahi wanda aka kamanta shi bil zulumati da duhai da yace fihi zulumatun wal wa'idi alaihi sannan kuma a cikin wannan kaso na alqur'ani da ya sauka akwai wato narko na azaba akan duk wanda ya zamanto kafiri ne almushabbahi bin ra'adi wanda shi kuma aka kamanta shi da wannan ra'adu din wal hujajil bayyinati sannan kuma akwai al hujajil bayyina hujjoji waɗanda suke mabayyana a fili karara akan cewa kafirci hanya ce wanda take ta hallaka al mushabbahati bil barqi wannan su kuma aka kamanta su da walqiya to za ka gaya su duna azanahum suna toshewa kunnayensu li'alla ya sama'uhu saboda kadda su saurari wannan abin da ya sauka na alkur'ani femilu idal imani su karkata daga abin da suke kai su bar abin da suke kai zuwa ga imani wa tarki dinihim da barin addininsu abin da suka samu iyaye da kakanni wa huwa indahum mautun alhali shi kuma hakan din mutuwa ne a wajensu wallahu muhidun bil kafirin ubangiji tabaraka wa ta'ala wato ya kewaye da kafirai ilman ta fuskar sani wa kudratan da kuma ikon shi fala ya futunahu ba sa tsere mishi ba sa guje mishi koda kaɗan ne wa ma kana Allah li yu'jizahu min shay'in fis samawati wala fil ardi innahu kana aliman qadira يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير
Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce, Ya kadu albark, albarku walƙiya ya kadu ayyaka rubu, yana kusanta ya ɗufu abu sarahun ya warce maganansu, ayya a hudu habi sur'atin ya warce su da gaugawa, ya warce maganansu su ne idanuwansu da gaugawa, kullama a ba'a lahum ko da yaushe, ya haskaka musu guri mashaufihi suna tafiya a cikin hasken wannan walƙiya ɗin aifi dau'ihi a cikin hasken shi amma wa iza azlama alaihim idan ya duhanta a gare su yayi duhu a gare su gamu suna taka burke su tsaya waƙafu suna tsayawa wannan tamthilun wato buga misali ne li iz'aji ma fil qur'ani min al hujaji qulubahum saboda mafil Qur'an abin da yake cikin Alƙur'ani min al-hujaj na hujjoji waɗanda suke mabayyana a fili ƙarara tamkar rana lokacin az-zuhur li iz'aji qulubahum saboda yana rarrauta zukatansu yana girgiza zukatansu yana tayar mata da hankali wa tasdiqihim da kuma gaskata wasu lima sami'u fihi dangane da abin da suka ji a cikin alkur'ani mimma yuhibbuna daga irin abin da suke so su ji wa da kuma rashin aikinsu amma ya karahuna dangane da abin da suka ji a cikin alkur'ani wanda zuciyarsu ba ta so na'am walau sha Allahu da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya so la zahaba bi sam'ihim da ya tafiyar da da majiyansu sune kunnayensu bi ma'ana asma'ihim da ya tafiyar da kunnayensu wa absarihim da idanuwansu a zahira wanda suke mabayyana kama zahaba bilbaɗina kamar yadda ya tafiyar da wato kunnayensu da kuma idanuwansu wanda suke ɓoyayyu shine zuciya kamar yadda ya shafe zuciyarsu fa inna hala ta'amal absar walakin ta'amal qulubul latifi sudur inna allaha qadirun ala kulli shay'in haƙiƙa Ubangiji tabaraka wa ta'ala mai iko ne akan dukkan komai sha'ahu da ya so afkar da wannan abun. Wa minhu yana daga cikin abin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya so ya afkar da shi shine izhabu ma zukira tafiyar da dukkan abin nan da aka ambata a baya, na jinsu da ganinsu wanda yake na ɓoye, to hakanan kuma jin nasu da ganinsu wanda yake na bayyane zai iya tafiyar da su. Na'am.
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, Ya ayyuhan nas, ya ku mutane, ai ahala makkata ya ku mutanen maka ubudu rabbakum ku kaɗaita Ubangijinku da bauta, wahidu rabbakum ku kaɗaita Ubangijinku da bauta, allazi khalaqakum sarkin da ya halitta ku. an sha'akum sarkin da ya ƙage ku walam takunu shay'an bu kasance komai ba wa khalaqal ladina min qablikum sannan kuma sarkin da ya halitta al'ummun da suke kafinku la'allakum tattaquna bi ibadatihi iqabahu la'allakum tattaquna ibada iqabahu wato saboda ku dinga karewa kanku daga azabar ubangiji tabaraka wa ta'ala bi ibadatihi ta hanyar bauta mushi wala'alla fil asali wato la'alla a cikin asali littaraji saboda sanya rai ne saboda kauna watakila ana sawa ran ku samu rabauta wa fi kalamihi ta'ala littahqiq a cikin zance na ubangiji ta'ala shi kuma littahqiq ne saboda tabbatarwa ce wato idan kuwa kadaita ubangiji subhanahu wa ta'ala da bauta wanda shine sarkin da ya halicce ku shine ya halicci waɗanda suke kafin ku kuwa kaɗaita shi da bauta to haƙiƙa za ku rabauta Allah ta'ala zai kare ku daga azabar shi saboda kun yi riko da ibadar shi na'am الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون الذي جعل لكم الأرض فراشا Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ne ya halitta muku ƙasa halin kasancewar ta firashin shimfiɗa ai bisaɓal shimfiɗa wanda yuftarashu ake shimfiɗa ta saboda ku yi yawo a samanta ku nemi abinci ku yi shuka da sauransu la ghayatan wanda ƙasa Allah subhanahu wa ta'ala ya shimfiɗa ta a gare ku bata kai makura ba fi salabata cikin tauri ta yadda ba za a iya fasa ta ba a yi gini a samanta awil liyuna sannan kuma la ghayatan fil liyuna bata kai makura ba a wajen tabshi ta yadda fala yumkinu listiqraru alaiha ba zai iya yiwuwa a tabbata a kanta ba a yi tafiya daidai kamar yadda idan mutum ya hau matala mai tabshi wasama'a bina'an sannan kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala shine ya halitta muku sama ta zaman torifi ce na ƙasa saƙafan ta zaman torifi wa anzala ma'an minas sama'i ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saukar muku da ruwa daga sama fa akhraja bihi ya fitar da shi minas samarati min anwa'i samarati daga nau'i nau'i na ɗiyan itatuwa rizqan lakum wannan saboda arziki a gare ku wanda ta'kulunahu kuke cin shi wa ta'alifuna bihi dawabakum sannan kuma kuke yi wa dabbobinku ciyawa da shi wato wani za ga cewa ciyawa ce ta dabbobi wani kuma za a ga abinci ne naku Allah ya ce fala ta ja'alu andadan lillahi kadda ku sanya kishiyoyi ga ubangiji ta'ala fala ta ja'alu shuraka alahu fil ibada kadda ku sanya kishiyoyi abokanan tarayya ga ubangiji cikin bauta mushi da kuke yi wa antum ta'lamuna alhali haqiqa ku kun yi sani annahu khaliq haƙiƙa Ubangiji tabaraka wa ta'ala shi ne mahalicin kowa da komai wala ya halukuna, su waɗannan waɗannan gumakuna waɗanda kuke bautawa ɗin ba sa halitta komai su ma ku kuka sassaƙa su. Wala ya kunu ilahan kuma ba wanda yake kasancewa abun bautawa illa man ya haluku face dai wanda yake yin halitta.
وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة فاتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون صادقين
Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wa kuntum fi raibin idan kun kasance a cikin shakka idan hal kun kasance a cikin kokonto fi shakkin cikin kokonto mimma nazzalna ala abdina daga abin da muka sassaukar da shi ga bawanmu Muhammadin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama min alqur'ani na alqur'ani annahu min indillahi haƙiƙa shi daga wajen Allah ta'ala yake idan har kun kasance kuna shakka akan cewa wannan abin da aka sassaukan na alkur'ani daga wajen Allah yake to fa'tu bi suratin min mithlihi ku ku zo ku da sura kwatamkacin alkur'ani ku zo ku da sura min mithlihi daga kwatamkacin alkur'ani ayil munazzal wanda yake abin saukarwa din akan ma'aiki alaihi salatu wassalamu wa min lil bayan ce ai hiya mithluhu wanda ita wannan sura din kwatamkacin sura ta alqur'ani take fil balaga cikin abin da ya shafi balaga wa husnin nazmi da kyakkyawan tsari wal ikhbari anil ghaibi da kuma ba da labari dangane da abin da bai wakana ba abin da gaibu ne shi wa suratu qit'atun to abin da ake cewa as-sura shine qit'atun wani yanki ne na alqur'ani wanda laha awwalun wa akhirun tana da farko tana da ƙarshe aqalluha thalathu ayatin wato mafi karamcin surori na alqur'ani a sura wanda take mafi karanci ita ce surar da take doke da aya uku to ku zo ku da aya uku wanda a matsayin sura ce guda wanda take doke da balaga da kyakkyawan tsari da kuma ba da labari dangane da abin da yake boye kamar yadda ayoyi na alkur'ani suke ba da labarin nan wad'u shuhada'akum sannan kuma ku kirayo ababan bautawar taku alihatakum ababan bautawar taku allati ta'buduna ha wanda kuke bauta musu min dunillahi baitun ubangiji ta'ala ai ghairihi wani Allah litu'inakum saboda su taimaka muku akan zawwa da wannan sura guda ɗaya tal in kuntum sadiqina idan har kun kasance masu gaskiya ne cikin faɗarku da kuka ce anna muhammadan qalahu min indi nafsihi haƙiƙa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine ya ƙirƙiri alƙur'ani da gaban kanshi ba wai wahayin shi bane aka yi mishi faf'alu zalika ku aikata haka ku zo ku da sura wanda take ɗauke da aya guda uku kacal fa innakum arabiyuna haƙiƙa kuma larabawa ne fusaha'u masu fusaha mithluhu kwatamkacin ma'aiki alaihi salatu wassalam na'am فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين walamma ajazu an zalik yayin da suka gajiya game da zawwa da sura wanda take ɗauke da aya uku ballantana sura wanda take ɗauke da aya goma ko aya talatin ko aya ɗari ko aya ɗari uku ko aya dubu ko aya sama da dubu to shi kenan ƙala ta'ala sai ubangiji ta'ala ya ce fa'in lam tafa'alu idan ba ku aikata ba ma zukira abin nan da aka ambata abin nan da aka nema a wajenku na zawwa da sura guda ɗaya tal li ajizikum saboda gajiyawarku to walan tafa'alu zalika abadan to har abada ba za ku iya aikata hakan din ba har abada ba za ku iya zawwa da sura guda ɗaya tal ba wanda take ɗauke da irin sura ta alkur'ani wajen abin da ya shafi azancinta da kyakkyawan tsari da kuma ba da labari game da abin da yake boye. li zuhuri ijazihi saboda bayyanar gajiyawar shi saboda ba za su iya ba wato alkur'ani wato shi mu'jiza ce wanda take mai gagar koyo ba wanda zai iya zawa da kwatamkacin shi i'tiradun wato wannan jumla ta walan tafa'alu jumla ce wanda take i'tiradiyya wanda gindaya ta ne aka yi bayyana fi'il sharɗi wa jawabihi wato tsakankanin fi'ilu shart wanda shine fa illam taf'alu idan har ku aikata ba wannan abin da aka nema a wajen ku na zawwa da sura guda daya farko Allah ta'ala ya ce da su kullu injita ma'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha alquran la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira kace da su da a ce mutane da aljannu za su haɗu ga baki ɗaya akan su zo su da kwatamkacin alqur'ani to ba za su iya zawwa da kwatamkacin alqur'ani ba ko da sashen su mai agaza wa sashe ne shikenan aka ɗauki lokaci Allah ta'ala ya ce am yaqulu naftara qul fa'tu bi ashri suwarin mithlihi muftariyatin suka ce alkur'ani kirkirar shi ne ma'aiki alaihi salatu wassalamu yayi Allah ce to ka ce musu su zo su da surori guda goma kwatamkacin surori na alkur'ani waɗanda suke ababen kirkirarru shi ma suka kasa zauwa am yaqulu naftara qul fatu bi suratin mithlihi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqina to shine tun daga kwatamkacin alkur'ani a komo sura goma a komo sura ɗaya to kaga wannan ijazihi ya bayyana shine walan taf'alu zalika abadan wato ba za ku iya haka ba har abada li zuhuri ijazihi saboda bayyana wato saboda bayyanar ijazihi gajiyar wasa shine izawa da kwatamkacin sa i'tiradun wannan jumla ce i'tiradiyya an gindaya ta tsakankanin fi'ilu shart wanda shine fa illam taf'alu da kuma jawabu sharɗi wanda shine fattaqun nar allati waquduha an-nas fattaqun nara ma'ana fa illam taf'alu idan har buku aikata abin nan da aka ambata ba to fattaqun nara wato ku kare kanku daga shiga wuta bil imani billahi ta hanyar ba da gaskiya da Allah wa annahu laysa min kalamil bashari da kuma imani da cewa haƙiƙa alqur'ani ba zance bane na bil'adama zance ne na mahalicin bil'adama din ku kare kanku daga shiga wuta allati wa qudu hannasu wanda makamashinta sune mutane ayil kuffaru kafirai wal hijaratu da duwatsu ka asnamihim kaman gumakansu minaha daga cikinsu wato daga cikin duwatsu su ma za a saka su a ciki ya'ani haƙiƙa ita wuta annaha mufridatul harara haƙiƙa bai tsananin zafi ce tattakidu bima zukira tana ruruwa ne da abin nan da aka ambata na mutane da duwatsu la kanarid duniya ba irin wuta bace ta duniya wanda tattakidu take ruruwa bil hadabi da itatuwa wa nahwihi da makamancinsa irin su kara da sauransu uiddat lil kafirina huyiat lil kafirin Allah ta'ala ce an shirya na tanadu ta an tanade ta ne lil kafirina saboda kafirai yu'azzabuna biha da za a azabtar da su a cikin wuta jumlatun musta'nafa wannan jumla ce sabuwa au halul lazima ko kuma hali ne wanda yake na tilas ma'ana wa taqdiru fattaqun nara hala kauniha mu'addatan wa muhayyatan lil kafirina ku kare kanku daga shiga wuta wanda halin kasancewar ita wannan wuta an tanade ta an shirya ta ne ga waɗanda suke kafirai idan aka ce wato hali ne lazim
na'am wa bashiril ladina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون شكرا jarat adatullahi fi kitabihi al'ada ta ubangiji subhanahu wa ta'ala ta gudana a cikin littafinsa alqur'ani annahu haƙiƙa shi ubangiji ta'ala idza zakara baya ta'allaqu bil kafirin ubangiji ta'ala idan ya ambata abin da yake da alaka abin da yake rataye da kafirai wa ahwalihim da halayensu wa aqibati amrihim da kuma ƙarshen al'amurinsu yadhkuru bi lasqihi ma yata'allaqu bil mu'minin wato a dan fara da shi yana ambatar abin da yake da alaka da mu'minai da kuma halayensu wa aqibati amrihim da kuma ƙarshen al'amarin su na aljanna shine Allah ta'ala ya ce wa bashiril ladina amanu akhbiril ladina amanu ka baiwa waɗanda suka yi imani bishara alladina saddaqu billahi waɗanda suka gaskata da Allah suka kaɗaita shi da bauta wa amilu salihati suka yi ayyuka na gargaru min alfurudi wan nawafili farloli da nafilfili suka yi ta aikatawa a wannan gidan duniya ka ba su albishir bi annalahum jannatin ai bi annalahum jannatin haƙiƙa suna da kwai gidajen aljanna hada'iqa suna da kwai lambunaye zata ashjarin wato ma'abuta bishiyoyi wa masakin da kuma wato guraren zama wanda ta jiril anaharu ƙoramu suna gudana min ta ha da ƙalƙashin saurayen baininsu ai ta hata a shijari ha ƙalƙashin waɗannan bishiyoyi wa ƙusuri ha da kuma sauraye wanda suke na baini al'anahari ya ce airim yahu wato ruwaiwaki fi ha a cikin aljanna wannaharu abinda ake nufi da annahar shine almawdi'ul ladhi yajri fihi alma'u gurin da ruwa yake gudana a cikin sa li'anna alma'a yanharuhu saboda ruwa yana fafe shi ay yahfiruhu yana tona shi yana ƙara ƙasa da kuma sama da kuma tafiya daidai wa isnadul jar'i ilaihi wato jingina gudana da aka yi zuwa gare shi da aka ce tajril anharu majazin wannan kaddarawa ne akai an gane da kyau kullama ruziku minaha min samara kullama ruziku ko da yaushe aka ciyar da su minaha daga ɗiyan itatuwa na aljanna minaha daga aljanna min samara daga ɗiyan itatuwa na aljanna ma'ana kullama ruziku rizqan ko da yaushe aka ciyar da su abinci ud'imu da'aman aka ciyar da su abinci minaha daga aljanna mu aka ciyar da su min tilkal jannati daga wancananka gidajen aljannai gidajen aljannatai min samaratin daga ɗiyan itatuwa aka ciyar da su abinci qalu sai su ce hadha allazi ruziqna hadha wannan allazi ruziqna ai mithla ma ruziqna shine kwatamkacin abin da aka ciyar da mu shi min qablu kafin zawar wannan din ai qablihi kafin shi fil jannati a cikin aljanna litashabuhi thimariha saboda ɗiyan itatuwa na aljanna sun yi kama da juna bi qarinacin da alamansu wa utubihi ai ji'u bir rizqi an zo musu da arziki na aljanna da abinci na aljanna mutashabihan yana mai kama da juna an gane ku yushbihu ba'dahu ba'dan launan wa yakhtalifu ta'aman wato sashen su yana kama da sashe ta fuskar launi ta fuskar kama da gani da ido kenan amma kuma yana sassabawa wajen ɗanɗano walahum azwajun mutahharatun ubangiji ta'ala ce suna da kwai azwajun wato mataye min alhuri mata na hurul ini waɗanda suke masu faral masu madarla ido masu daradaran ido wa gairi ha da waɗansunsu fiha a cikin aljanna mudahharatun wato waɗanda suke ababen tsarkakewa min alhaidi daga jini na al'ada wa kulli ƙazarin da dukkan ƙazanta wahum khaliduna fiha su masu dawwama ne a cikin aljanna makithuna masu zama ne a cikinta abadan har abada la yafnuna wato ba sa karewa wala yakhrujuna kuma ba sa fitowa daga cikinta alhamdulillahi alilmu indahu subhanahu wa ta'ala